والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وبقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وبقوله وجواب أهل السنة وجواب أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان أحدهما أنه لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه فما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة كما يعالم المخلوق المخلوق بالمعا... بالمعاوضة فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولا صاحب ياسين وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا درسي نام نبير أتكلم أن للتافي لا التجريد للتافي قائدة جليلة في التوسل والوسيلة نأم العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى كما يوشى بيوغا وتنتهى hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas sha takwas ko sha takwas na sha takwas ko ko sha bakwai ba a sha bakwai roman su sha takwas roman sha bakwai wancan satin sha ɗaya na ce ko a goma kai goma na ce gashi na rubuta saura kai sha bakwai sha bakwai ga watan ɗaya hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya daidai da biyar ga watan biyu hijira miladiya ta dubu biyu da bakwai ibn taymiya alaihi rahmatullah ya fara yi mana magana akan abin da ya shafi shafa'a mun da kamar yadda muka ce da shafa'a da tawassuli abubuwa ne masu alaka da juna wato neman tsani da kuma batun ceto abu ne wanda suke da alaka da juna kuma mutane sun kafe kungiya uku dangane da wannan dangane da shafa'a kamar yadda muka faɗa mutane sun kashi kungiya guda uku kungiya ta farko su ne waɗanda a kafin ka faɗi waɗannan waɗanda su suka wato tafi akan cewa kowa ma za a cece shi kuma kowa ma zai ceto ba ma ba ma kawai salihai ba har ma gumaka da duwatsu duk wani abin da suka rika zai zai iya cetar su mushrikai abin da yasa suka bauta gumaka kenan waɗanda suka bauta wa annabawa kamar annabi isa uzair abin da yasa suka bauta mata kenan haka nan waɗanda suke bauta wa kaburbura suke bauta wa waliyai da salihai da ma waɗanda ba waliyai ba abin da yasa suke bauta musu kenan suna yin wannan ne bisa da'awar cewa za su cece su a gurin Allah to tunda za su cece su a gurin Allah su suka fi kusa da su sama da kusancin ubangiji zuwa gare su don haka suka bauta musu da haka sun tabbatar da ceto ba tare da duba da sharaɗin ceton ba sharaɗin ceto wanda yake da alaka da shi mai ceton ko sharaɗin ceto wanda yake da alaka da wanda za a ceta duk ba su dubi wannan ba wannan kaso na farko kenan kaso na biyu su kuma su ne waɗanda suka ce kwata-kwata ma babu ceton allazina an karu shafa'a suka ce kwata-kwata ma babu ceto ko dai mutum ya tafi aljanna ya tafi kenan ko ya tafi wuta ya tafi kenan babu maganar wani ya tafi wuta kuma a ce an nemi kamun kafa ko wani mutum ya nemi alfarma gun ubangiji an dawo da shi an dawo da shi aljanna ba su yarda da wannan ba ko dai mutum ya tafi aljanna in dan aljanna ne ko ya tafi wuta in dan wuta ne kuma ba zai taba fitowa ba sun yi inkarin shafa'a gaba daya ba su yarda da shafa'ar kowa ba to waɗannan su ne mu'tazila da khawarij da shi'a shi'a mu'tazila ne za ka ambaci shi'a din dan a fahimci dai su din su din ne amma ba da haka ba in ka ce mu'tazila ga wanda yake da zurfin karatu a harkar aqida ya san shi'a kawai sun shiga ciki aqidar da take ganin hankalin dan adam ya fi tsarki sama da nassi don haka shi ya gamata a komai a hukunta kafin a hukunta nassi shi kansa nassin sawa'un a alqur'ani yake ko a sunna ya kamata a kai hukuncin sa ne zuwa ga hankali idan hankali ya ji ya yadda ya karbe shi to a lokacin ne za a karbe shi a matsayin hujja idan hankali ya samu shakka game da shi to bai kamata a waiwaye shi ba in aya alqur'ani ce ya kamata a neman mata wata ma'ana ta daban ba ma'anar da za a iya fahimta ta farar ɗaya daga ayar ba ya kamata a zakulo mata wata ma'ana to waɗannan su suke haddasa hankali su tsarkake shi su bashi wani matsayi kamar yanda ko kuma irin matsayin da wasu bawa nassi na alkur'ani ko sunna ba waɗannan sun yi inkarin shafa'a ce babu shafa'a a gurin su kuwa mutum imma dai ya cancanci suna na yabo a sa shi cikin almuttaqun ko almutahharun ko almuqarrabun ko as-salihun ko kuma ya cancanci suna na zargi a sa shi cikin fasikai a sa shi cikin masu masu saban Allah a sa shi cikin fajirai ko a sa shi cikin kafirai to wanda ya cancanci suna na yabo wannan shine dan aljanna babu wani dan aljanna ba shi ba wanda wanda ya cancanci suna na muttaqin yana cikin muttaqina ko salihina to wannan shine ya cancanci aljanna suka ce wanda kuma bai cancanci wannan sunan ba saboda laifuffukansa ko dai manyan laifukan da za ka kira wasu kafirci kai tsaye ko kuma ma'asi shi ma bai cancanci sunan salihi ba bai cancanci sunan muttaki ba to wannan kawai wuta zai tafi kuma domin a mikiyasi a gurinsu ma'auni a gurinsu shine Allah yana sa mutane aljanna saboda ayyukan da suka yi yana sa mutane wuta saboda ayyukansu na banza to a gurinsu bai dace ga Allah ba wanda ya aiki ba daidai ba kuma a ce an yafe mishi ya tafi aljanna su suna ga yana wajaba akan Allah ya aikata al-aslah alwajibu ala Allah fi'lu al-aslah to idan alwajibu ala Allah fi'lu al-aslah to ya ya wajaba idan mutum yayi ba daidai ba kawai ya tafi ta kuma in ya tafi babu ranar da zai fito dan in ya dawo ya shiga aljanna to ya zama daidai da wanda ba bai aikin banza din ba saboda sun ɗauko wannan aƙida daga aƙidar barahimiyya almajusiyya aƙidar majusawa wanda suke ganin wajibi ne akan Allah ya yi wannan kuma a gurinsu idan aka ɗauka kama wani darajar sa aljanna wannan yana daga cikin wujuba fi'ilil asla din ne Allah ba wai shafa'a bace saboda haka su ba su yadda da batun ceto ba saboda wannan dalili don haka ne suka kafirta mai sako wanda duk zai aikata kabira to a gurin su kawai dan wuta ne babu maganar kuma a ce wai tafi aljanna tunda har ya saba wa Allah to bai dace ba a fadar su Allah ya sa shi aljanna in an yi haka to ba a tabbatar da abin da ya dace a yi ba ba a tabbatar da al-aslahu ba kamar yadda suke gani to baya ga wannan kuma suna jingina ga wasu ayoyi na alkur'ani da aka kore ceto a cikinsu ceto wannan ceto da aka kore korewa ce mutlaka babu maganar akwai wani kuma ceto da zai da zai wanzu bayan wannan shine ibnu taymiya yake so ya gaya mana hujjojinsu daga alkur'ani sannan kuma ya mai da martani game da wannan yace wahtajja ha'ula'il munkiruna lish-shafa'ati bi qawlihi ta'ala واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku ji tsoron wani ne da wata rai ba za ta wadatar da wata ba za ta yi isarwa da wata rai komai ba wala yuqbalu minha shafa'a kuma ba za a karbi ceto daga wata rai ga wata rai ba wala yuqadu minha adlun ba za a karbi fansa daga wata rai ga wata rai ba don haka anan an kore ceto a fadar su babu wani ceto da yawan zu duk wani ceto da za a tabbatar wannan aya ta kore shi kamar yadda suka ce wa bi qawlihi da fadar sa Allah wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a ba a karɓar wani fansa gare ta kuma har ila yau kuma ceto baya amfani gare ta ce anan ma an kore dukkan wani nau'i na ceto don haka babu wani ceto da ya saura wa bi qawlihi min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a da fadar Allah cewa ku ciyar tun gabanin da tun gabanin wani yini bai zo ba yinin da babu ciniki a ciki babu wata abota ta kudda kudda za ta yi amfani wala shafa'a babu wani ceto da zai yi amfani don haka suka ce wannan ayar ma ta kore dukkan wasu dangogi na ceto babu ceto wa bi qaulihi haka nan suka yi hujja da fadar Allah maliz zalimin min hamimin wala shafi'in yuta azzalimai ba su da wani aboki na kurkusa mai amfanar su wala shafi'in yuta ko kuma wani mai ceto wani mai neman alfarma da za a saurare shi a yi masa biyayya suka ce wannan ma'ayar ta kore dukkan samun dukkan wani shafi'i mai ceto suka yi hujja da fadarsa fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba za su amfane su ba to waɗannan su ne ire-iren ayoyin da suka yi garkuwa da su wajen su kore ceto na annabawa da na salihai to shine ibnu taymiya yace wa jawabu ahli sunnati anna hadha la'allahu yuradu bihi shay'an abinda ahli sunna suke bada martani game da waɗannan ayoyi cewa waɗannan ayoyi tayu Allah yana nufin abu biyu su ko yana nufin ko mu ce yana nufin ahada shay'ain ahada al-amrayn ɗayan abu biyu da su ko duka abu biyun ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin biyun annaha la tanfa'ul mushrikina ceton da Allah yake cewa ba zai amfani ba shine ceto ba zai amfani mushrikai ba masu hada Allah da wani cikin bauta kama kala ta'ala fi natihim kamar yadda Allah ya ba mu sifar mushrikai yace ma kun fi saqar lokacin da suka auka cikin wutar sakar a ce me ya shigar da ku cikin wannan wuta kalu su ce lam naku minal musallina ba mu kasance cikin masu yin sallah ba wa lam naku nut'imul miskina ba mu kasance cikin masu ciyar da ba mu kasance masu ciyar da miskini mabukaci ba wa kunna nakhudu ma'al qa'idina mun zama muna kutse cikin barna tare da tare da masu kutse wa kunna nukazzibu biyawmiddin kuma mun kasance muna karyata ranar sakamako ranar hisabi hatta atana yaqin har sai da mutuwa sakankancewa ta zo mana muna kan haka ba mutu ba ba Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina to waɗannan ceton mai ceto ba zai amfane su ba masu ceto ceton su ba zai amfane su ba fa haula'i nafa'anhum naf'a shafa'ati shafi'ina Allah ya kore musu amfanuwar Allah ya kore su waɗannan su amfanu da ceton masu ceto saboda me li'annahum kanu kuffara saboda kafirai ne ina muka fahimci kafirai ne daga faɗar Allah wa kunna nukazzibu bi yawmiddin wanda duk ya ƙaryata ranar sakamako ba mumini bane kafiri ne don haka waɗannan kafirai ne shi yasa ceton masu ceto ba za su amfane su ba don haka waɗancan ayoyi ana maganar kafirai arna waɗanda suka mutu suna bauta ba wani Allah ko suna hada Allah da wani cikin bauta su ne ceton masu ceto ba zai musu amfani ba don ana yin ceto ne ga wanda ya mutu ga wanda ya mutu bisa ga tauhidi ga wanda ya mutu bisa ga kalmar la ilaha illallah bai yi abin da ya karya ta ba kamar yadda za mu gani cikin ayoyin da ibnu taymiya zai ambata a baya a nan gaba أبو نبي أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ko kuma a waɗancan ayoyi an kore irin ceton da waɗancan mushrikai kaso na farko da muka ambata cikin masu tabbatar da ceto wato suka suke tabbatarwa na cewa suna bauta ma wasu ba Allah ba akan za su cece su ranar gobe kiyama wannan nau'i na ceto Allah yake korewa allati asbata ahlu shirki cetan da masu shirka suka tabbatar wa man shabahu min ahli bid'i da cetan da waɗanda suka yi kama da waɗancan mushrikan farko suka tabbatar na yan bid'a min ahli kitabi wal muslimina daga cikin ahli kitabi da musulmi allazina yazunnuna waɗanda suke tsammani anna lil khalqi inda Allah min al qadri an yashfa indahu bi ghairi iznihi wanda suke tsammanin halittu a wurin Allah suna da wata damar da za su iya ceto a wajensa ko da ko da ba tare da izininsa ba kama yashfa'un nasu ba'dhum inda ba'd kamar yadda mutane suke neman alfarma shashin su a gun sashi فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة وأن أكجي نيما الفرمر أبنسا وأكجي كامن كفا أوجنسا يكرقون kamun kafa ya wannan alfarma saboda bukatuwarsa zuwa ga wanda ya zo kamun kafar ko neman alfarmar ragbatan wa rahba don kwaɗayin wani abu da yake tattare da shi ko don tsoron wani abu da yake tattare da shi wato abin da yake jawowa har a riƙi wasu na tsakiya waɗanda za su ɗauki saƙo su kai ma wani domin neman alfarma a gurinsa abin da ke jawowa a samu irin waɗannan abu ne kamar haka ko dai shi wanda za a je gurin nasa a gaya masa halin wanda ake neman masa alfarma shi wannan ɗin bai san abin da yake ciki ba bai san yanayin da ciki ba kamar sarakuna masu mulki a je a gaya musu halin da talakawa suke ciki wani wanda yake kusa da su ya je ce to ga halin da jama'a suke ciki ya kamata a taimaka ga halin da mutanen gari kaza suke ciki ko unguwa kaza wanda shi wannan mai mulkin bai sani ba a yi masa sharhi a ce to don haka muka zo muna neman alfarma a taimaka wa mutanen nan an zo wajensa an samu wasu a tsakiya wanda suka fi kusa da shi sun zo wajensa domin neman alfarma don su sanar da shi abin da bai sani ba wannan abu ya kori ga ubangiji babu wani abin da Allah bai san shi ba a cikin ƙasa ko a sama babu wani abu da yake koyuwa ga ubangiji bare a ce sai ya buƙaci wasu da za su dinga ba shi labarin halin da ake ciki sannan zai iya ɗaukan wani mataki a'a za ka ta wannan fuskar Allah baya buƙatar wasu saba da za su shige tsakiya sai an kama kafa da su sannan a kai gare shi ko kuma ya zama na saboda zalincin shi shugaban shi mai mulkin baya sauraron kukan mai kuka baya sauraron ya abin nan bukatar mai bukata wasu 'yan tsirari ne ke tare da shi su yake iya sauraron maganarsu to don wannan zalunci nashi ya sa mutane idan suna da bukata a wajensa ba za su iya zuwa kai tsaye ba dole su kama kafa a ce to kun ga mu ba za mu iya tunkarar wani da wannan magana ba mutum ne ba ma zai saurare mu ba an san shi da jabberanci da zalunci da ɗagawa da girman kai wannan zai sa a buƙaci wasu manya waɗanda aka san yana ganin girman su yana jinjina musu yana jin su a ransa sai a sa su tsakiya sai ai kamun kafa da su dan a cimma wannan bukata wannan ma ya kori ga ubangiji ubangiji ya fi kowane mai adalci adalci shi ya saukar da adalci shi ya lazumta wa kansa adalci ya lazumta wa kowa saboda haka babu batun zalunci dangane da ubangiji da wannan ma'ana ubangiji baya bukatar wani ya shige gaba ya zama tsakiya tsakaninsa da bayansa ko kuma ya kasance shi wannan da za a je wajensa a nemi kamun kafa a wajensa saboda ya fi kusa da shi mai mulkin mukarrabinsa ne dan lelansa ne yana amsa bukatunsa sama da su waɗannan mutane da ke da bukata to gudun kada a samu tangarɗa ana ga wannan na tsike ɗin ya fi kusa don haka gara a sa shi a tsakiya ana jin bukatar za ta fi biya ba dan ana ga zaluncinsa ba ko kuma watakila a ce ko bai sani ba a ana ga in dai wannan yana cikin masu nema masu sa baki za a fi tsammanin yiwuwar abu to sai a sa wani a tsakiya saboda shi ya fi kusa da wancan ubangiji kusa yake da halittarsa gaba daya odo ne astajib lahu wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib babu wani wanda za a ce Allah yana nesa da shi sai an samu wasu za su matso da shi za su matso da shi abin nan za su matso da shi kusa da ubangiji don haka irin wannan yanayi shi ma Allah madaukakin sarki cewa yi ud'u li astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wannan neman bukatar a wajen a waje na ibada ce ku akan dole ku nema a wajena in ma wani ya ce shi ya fi karfin ya nema a wajena to wanda zai shiga zai shiga jahannama to haka a wajen Allah shi a gurin sa lizimta mana mu roke shi mu nema ibada ce ibada ce ibada ba ta bukatar wani ya shige tsakiya kafin ka nema ka roka ka ce sai wani ya shige tsakiya to ko kuma ya zamana shi wannan wanda za a je bukatuwar a wajensa za a je neman alfarma din a wajensa akwai wani abu da shi wanda zai je neman alfarma din ya taɓa yi masa don haka yana buƙatar ya sakanka masa shi ma don haka sai aka ce to ana buƙatar abu kaza a gun wane wane ya taɓa yi masa kaza a je gurinsa shi ya je ya tambaye shi zai yi masa saboda haka zai zama ya nemi alfarma a wajen min babil mu'awaza kamar biya ne shi ma biyan bashi zai yi to babu wanda ubangiji ya ci bashinsa har da wani zai ji takamar shi sai wato yana da wani haƙƙi na dole da ubangiji zai biya masa hannunsa wannan ma ya kori ga ubangiji ya kori ga ubangiji ko ya zama na shi ubangiji a ce shi wanda ake neman taimakon ko ko ceton ko alfarmar a wajensa yana da wani bukata a gurin shi wannan yana son wani abu a wajensa yana da wata rahba a wajensa ta ce to wane yana tare da wani kuma shi wannan da ake so a jigunsa din yana da bukata a gurin wani yana so biya masa wata bukatarsa a nema ta hannunsa shi kuma tunda yana da bukata a gurin wannan zai yi masa to kaga min babin ragba kenan saboda kwadayin wani abu zai sa yayi ubangiji baya kwadayin komai a gurin kowa dan kaga babu wannan sabab din ko kuma a'a shi wannan da zai a ce ya je ya shiga tsakiya din wannan mutum ko wannan sarki ko mai mulki yana tsoronsa ko yana girmama shi a dalilin haka aka ce ya wuce gaba saboda in an in ya ganshi a cikin maganar yana tsoronsa yana fargaba ko dan ya fi shi karfi ko zai ko shi ya bashi mulkin zai iya kwacewa to sai kaga yayi maka to waɗannan asbab waɗanda suke sawa a sarakuna ko masu mulki su riƙi wasu wasa'i tsakaninsu da talakawa duk sun turu ga ubangiji maɗaukakin sarki to duk waɗanda suka ɗauka cewa Allah maɗaukakin sarki shi ma haka yake ba zai yi ba sai dan kwaɗayin wani abu ko tsoron wani abu ko kuma min babil mu'awada zai biya wasu bashi to waɗannan suna yi wa Allah maɗaukakin sarki mummunar sifa suna kwatanta shi da azzaluman sarakuna ko jahilan sarakuna ko sarakunan da ba san abin da suke ciki ba wannan ba karamin laifi ba ne to shine ibnu taymiya yake cewa kama yashfa'un nasu ba'dhum inda ba'd kamar yadda mutane sashin su yake zuwa wajen shashi neman neman ceto ka yaqbalu al-mashhu ilayhi shafa'at shafii sai wanda aka je a nemi ceton a wajensa ya karbi ceton mai neman ceton ya yi masa alfarmar lihajati ilaihi saboda yana da bukatuwa zuwa ga wannan kamar hashiyatul malik awanul malik yan fadawansa sojojinsa waɗansu wanda yake ganin mulkinsa ba zai tafi ba sai da su yana da bukatar su to in suka zo suka nemi abu a wajensa sai yayi dan gudun kada ya rasa su dan in ya rasa su mulkinsa ma zai salwanta to kaga wannan sifa ce ta ajizanci har ta sa aka samu wannan wannan ko ya koru ga ya koru ga ubangiji li hajatihi ilayhi raghbatan wa rahaba dan kwadayi ko don tsoro kama yu'amilu al-makhluq al-makhluq bil mu'awadati kamar yadda mai abin halitta mahaluki yake mu'amala da dan uwansa mahaluki ta hanyar ba na in baka yi min in yi maka to wasu suna tsammanin haka shi ma Allah yake yin mu'amala da al'umma da halittarsa don haka akwai wasu wanda suna da wani haƙƙi da dole ne dole ne kawai a yi musu in aka biyo ta kansu za su iya su yi wannan zato ya sa har suka yi bauta musu suke yi musu abubuwan da Allah ya hana a yi wa kowa sai shi fal mushrikuna mushrikai kanu yattakhiduna min dunillahi shufa'a suna roƙon wasu abubuwan ceto ba Allah ba min almala'ikati wal anbiya daga cikin mala'iku ko daga cikin annabawa was salihina ko daga cikin salihan bayi wa yusawwiruna tamathilahum su kuma yi hoton gumakansu butun butumin su fa yastashfi'una biha su dinga neman ceton a gurin su wa yaquluna su ce haula ikhawasullah waɗannan yan gaban goshi ne a gurin ubangiji yan ajin tubarkalla ne fanahnu natawassalu ila Allah bi du'a'ihim don haka mu muna neman muna kamun kafa da Allah bi du'a'ihim ta hanyar roƙon su su ba Allah ba bi du'a'ihim ad-damiru huna fi mawdi' al-maf'ul laysa fi mawdi' al-fa'il ba addu'ar su waɗannan salihan ba mun yadda salihai suna iya maka sali yana iya maka addu'a bi du'a'ihim wannan yana nufin ta hanyar kiransu su a kirawo su a ciyawa ne yimin kaza shiga aje gurin kabari ciyawa ne ya ahmadul badawi ya ahmadu tijjani ya abdul qadir yimin kaza ka kirawo su kamar yadda zaka kirawo Allah wa ibadatihim ko a dinga bauta musu a zo a yanka a inda suke a ce wannan yankan nasu ne bayan ko Allah shi kadai ake yi wa yanka la'ana Allahu man zabaha li ghairillah Allah shi kadai ake yi wa yanka ce wannan yankan na wane ne ya taqarrabuna biha indahum ko a zo a dinga zuba kuɗi sadaka ana juyewa a gindin kabarin a ce wannan na ciki na shi mamacin ne na cikin kabari din dukiyar shi aka kawo da sauran abubuwa irin waɗannan kama yutawassalu ila al-muluki bi khawasihim kamar yadda ake tsani zuwa ga samun wata bukata a gurin sarakuna masu mulki ta hanyar wasu waɗanda suke faɗan fadar su fadawan su na kusa da su li kaunihim aqraba ila al-muluki min ghairihim saboda wai su sun fi kusa da sarakunan to bara a bi ta kansu duk wani sarki ba za ka samu ganin shi kai tsaye ba sai ka bi ta kusa ta kan wani na kusa da shi to su shi ma Allah sai suka yi kiyasta shi da irin waɗannan ka ce kuma ba akwai masu faɗa wannan a matsayin hujja akwai ma masu kawo wannan a matsayin hujja su ba magani suke suna suna tauye wa Allah suna tauye wa Allah matsayin su ba ki to yanzu ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa ka isa gaba gadi ka je ka ganshi ka nemi bukatar ka ba tare da ka nemi wannan kusa da shi ba ka isa me ya hana shi ba zai fito a ganshi gaba gadi ba abubuwa ne da dama kamar yadda muka faɗa waɗanda duk sun kori ga ubangiji in ka kiyasta ubangiji da waɗannan ka san kuma me kake yi ka kafirta in ka ce ubangiji kamar waɗannan yake to ka kafirta abinda zai sa kafircin ya tare daga kan mutum sai dai jahilcin rashin sanin me yake faɗa amma a yi masa bayani a ce to abin nan da ka faɗa lazumin sa fa kaga dai waɗannan ko dai ya kasance ajizai ne ba su san yanayin da kake ciki ba sai an musu bayani in ma kai ka je ba su san ka ba ba su san gaskiyar ka ba ta yi dan damfara ne ko wanda in ka zo macuci ne ko ma dan fashi ne suna buƙatar wani ya ce ya san ka ya san halin da kake ciki ya san gaskiyar buƙatar ka kaga sunan ajizanci ne ubangiji ko babu abin da bai sani ba atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard babu abin da zaka ce zaka ga zaka faɗa zaka faɗa wa Allah wanda bai sani ba ko kuma shugaban azalimi ne shi baya sauraron kowa baya tunanin ya biya wa kowa bukata zalunci kawai ya sa a gaba ba haka in kana da wata matsananciyar bukatar ka wasu na gindinsu suna neman su cuce ka kana neman a nemi ya sa baki ka su cuce ka to sai ka bi ta hannun wani wanda yake kusa da shi yana sauraron sa kaga nan ba za ka kwatanta Allah da irin wannan ba sifa ce ta naƙasu ta tawaya har ta a tsakanin halitta su kansu a ce wannan azalimi ne sifa aka bashi ta tawaya ba sifa ce ta kamala ko kuma saboda yana tsoron shi wannan da zaka kama kafar da shi ubangiji akwai wanda yake tsoro babu wannan saboda haka kaga in ya san waɗannan lawazim an gaya masa to faga abin da maganar ka duk ta kunsa yace eh na yadda ta ta kunsha ka din kuma haka din nake nufi to ya kafirta fa yashfa'una inda al-muluki bighairi izni al-muluk za su nemi kamun kafa ko su nemi wata alfarma a wajen sarakunan ko da ba da izinin sarakunan ko da sarki bai bashi mukamin cewa kai na naɗa ka ka sauraro bukatar jama'a ka kawo mun ba bai bashi wannan hurumin ba kasancewar dan fada yana da damar yi magana wani lokaci kuma saboda ana tsoron shi a biya masa bukata ko da sarkin baya ko da shugaban baya san biyan bukatar ya biya bukatar saboda yana tsoron shi wanda ya zo da ita wa qad yashfa'u ahaduhum inda al-malik fi ma la yahtaruhu wani ma ya iya zuwa ya nemi alfarma a gurin sarki ga abinda sarkin bai ma yi niyya ba bai ma yi niyyar yi ba kuma baya son yi amma saboda yana kwaɗayin wani abu a gurin wannan ko yana tsoron wani abu dangane da wannan ya sa yayi abu fayahtaju ila ijabati shafa'ati ragbatan wa rahba ya buƙaci ne ya ansa masa wannan alfarmar tashi dan kwaɗayin wani abu da yake yi ko kuma dan tsoro ibnu taymiya yana cewa a hakika a wasu gurare na littafansa yana cewa a hakika sarauta bauta ce wato shi kansa sarki bauta wa talakansa yake domin kullum kaffa kaffa yake yi kai abin da zai rasa don kaga a nan shi ne ke da matsayi kuma na ya biya a talaka abin da yake daidai da su kuma za ka ga masu mulki haka ne masu mulki yanzu inda za ka samu wani ɗan siyasa fitacce da waɗanda suke kewaye da shi za a iya zana masa mutum goma ashirin ɗari a ceto waɗannan da suke tare da kai kana sa su wasu ayyuka miyagu ne sun yi cuta gu kaza sun yi kaza sun yi kaza sai kaga ba zai iya yin komai ba domin a yadda yake ganin su suke su ne kirkin rike mulkinsa suna hada masa mutane sun iya tubbu sun iya makaru in ya ce ba zai tafi da su ba to za su koma su tare a gindin wani ne shi kuma makarin nasu ya ta dawowa kansa to sai ya haƙura su yi ta abin da suke ba zai iya komai ba kada ka ɗauka duk lokacin da mai mulki aka dinga barna a ƙarƙashin mulkinsa yana ji ya kasa wani abu ka ɗauka wai yana so ne wani lokaci ba haka ba ne a kankin kansa baya so to amma tsoro ba zai iya sa shi ya hana ba yana ga waɗanda suke yi ɗin sun kai matuƙa wajen iya tubu da kitififi lokacin da zai ce fito na fito da su to abin zai kare a kansa ko ku a'a zaɓe ya kusa zai buƙace su zai buƙace su ba na jin a yanzu a cikin masu wato masu masu mulki 'yan siyasa ba na jin cewa wai suna sha'awar daba saboda tana daba a ce a daba a karan kanta ita ba na jin suna so tunda inda suna so sai su fara sa 'ya'yansu ko na kusa da su kannan su kansu ba wani abu bane abin sha'awa a wurin to amma suna da bukata kuma na wani lokaci a gurin su waɗannan masu wannan shaye-shayen to sai a kyale su su ta shaye-shayen a kyale su su ta laifi saboda bukatar da ake da ita a gurin to kaga wannan bauta musu ne ka yi abin da ba shi ranka ya yarda da shi ba saboda tsoro ko saboda bukata shi ake kira ai bauta muna yi wa Allah bauta muna so ko ba masu da muna so da ba masu dole mu bauta masa kana zama bawan Allah ka ko ka so ubudiyya ta ubangiji kamar da muka faɗa ubudiyya ce shamila kana iya zama bawan Allah ko da ka kangare a ayyukanka amma ta wasu abubuwan dole ka bi dokokin su ko ka ci ko ka so ko ka ci ko ka so to idan ya zama na akwai wani mu yanzu za mu bauta wa Allah saboda muna san shi mun yarda da umarninsa muna tsoron azabarsa muna kwaɗayin aljannarsa to duk wanda zaka ɗauka shi ba kana kwaɗayin abin da yake kana tsoron abin da yake kana san wani abu nashi kayi abin da yake ya saba wani Allah a kansa to wannan ita ce ibada to shine ibnu taymiya ce fa ankara Allah hadhihi shafa'a irin wannan ceto da irin wannan ma'anar da irin wannan hoton da muka yi bayani Allah ya nuna bai yadda da yayi inkarin wannan ya nuna babu irin wannan ceton yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne wanda har zai yi ceto a wajen ubangiji face da izininsa face da umarnin ubangiji wa qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa kam min malakin kam litakfir mala'iku mala'ika diyawa saboda kam tana zuwa littaksir shi yasa aka ce la tughni shafa'atuhum aka yi jam'in hum din duk da cewa malak mufrad ne amma aka ce la tuguni shafa'atuhum saboda kam yuradu biha ta'ti litakfir wa kam min malakin fis samawati malaika nawa ne suna nan da yawa a cikin sammai la tuguni shafa'atuhum shay'a shitan su ba zai wadatar da komai ba Allah yana gayawa waɗanda za su riki wasu abubuwa kamar gumaka duwar wasu bishiyoyi kaburbura shaidanu da sunan za su cice su waɗanda ba su da wani nagarta a gurin ubangiji da sunan za su cice su Allah ke cewa ba waɗannan ba ma sharar da kuke riƙewa a matsayin za su cice ku mala'ika wanda la ya'suna Allah ma amarahum karewa tacewa kenan ba sa ma saba wa Allah cikin abin da ya umarci to suna nan tare a sama babu maganar su yi ceto Allah kawai su shigo su yi wa Allah ceto ba tare da ya ba su izini ba ba tare da ya dinji ballantana wasu abubuwan da ba su samu wannan ba su da wannan matsayi a gurin Allah kawo wannan batu Allah ya kore yiwuwar ceton mala'iku domin ya nuna musu cewa guba kansu min babu aula waɗansu waɗanda ba mala'ika ba wani wanda ake ganin waliyi ne salihi ne bai kai mala'ika ba to in mala'ika bai da wannan hurumin sai Allah ya bashi izini ya kuma yarda da wanda za a ceta din to ina ga in mala'ika ya zama haka ina ga wanda bai kai ga mala'ika ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya yi izini liman ya sha'u ga wanda ya so wa yarda ya yarda sai Allah ya yi izini ga wanda ya so ya ce tan wa yarda lahu shafa'a ya so ya yi izini ya ce to kai ce tan saboda haka akwai sharadi fi shafi'i akwai sharadi fil mashfu'i ko illa min ba'di an ya'zana Allah liman ya sha' ga wanda ya so wa yarda bihi ya so ya ya yarda ya kuma yarda da shi saboda haka ba kowa bane Allah zai ce ya ba shi dama ya ci in ka rike wani ka ce wannan ne zai cece ni kamar ka yi masa tazkiya a gurin Allah cewa Allah ya yarda da shi ka yi hukunci ka yi jazamu ne ka ce wannan Allah ya yarda da shi wannan kuma ba ake ba haƙƙinka ba ne waɗanda Allah ya fito ya ce ya yarda da su annabawa manzanni sahabbai waɗanda ba waɗannan ba addu'a ake yi musu fata ake yi musu amma ba a jazamu a ce tabbas wane kam Allah ya yarda da shi sai dai kai masa addu'a Allah ya sa cikin yardaddu Allah ya sa shi cikin karɓaɓɓu ko kai masa fata ina masa fatan yana daga cikin kyakkyawan zato yana daga cikin karɓaɓɓu na da wannan raddi ne bal wannan ibtal ne abinda suka faɗa ƙarya ne kalmar bal abin da suke nufi ibdalu ma qablaha abin da suke faɗa ƙarya ce batil ne sannan ibadun waɗanda suka ce ƴaƴa ne bayi ne shi kadai ne wanda yake da rubiya baya buƙatar ƴaƴa baya buƙatar mataimaka la yasbiqunahu bil qawli idan ya ya ya ya ya ya abin nan ba sa wucewa gaba gare shi da wata magana ba sa fadar gaban gaban su ba tare da shi yasa su ba haka ba wata magana da za su furta sai wacce yasa su wahum bi amrihi ya'maluna kuma da umarninsa suke aiki ba sa yin wani aiki ko ya yake sai da umarninsa a magance ba sa furta magana sai wacce yasa su a aikace ba sa aikata wani abu sai wanda ya ba su umarni wannan yana tabbatar da ubudiyar ga ubangiji ya alamu ma bai da aidihim ma khalfahu ya san abin da ke gaba gare su abin da ke ba su ya san komai dangane da su babu cikin su wanda zai iya ballewa ya ce zai kafa wa kansa wani matsayi wanda ubangiji bai bashi ba ko me yake tattare da su Allah ya sani wala yashfa'una illa liman irtaba kuma ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da a cece shi kaga sharadi fil mashfu'i wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su masu kaduwa ne saboda tsoron ubangiji a can baya mun ji sharadi fi shafi'i ya zamana Allah ya yarda da shi kuma ya ba shi izini fil mashfu'i shi kuma wanda za a ce ta din shi kuma Allah ya yarda da shi Allah ce qul innal ladina za'amtum min dunillah la yamliquna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fiha min shirkin wama lahum minhum min dhahir qul innal ladina za'amtum min dunillah wadanda duk kuka riya cewa su za su tsaya muku ba Allah ba to ku kira wasu la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi basu mallaki kwatan kwacin kwayar komayya a sama ko a kasa ba ba su da mulkin kwatan kwacin kwayar komayya ba wani abin da yake mulkin su ne ko mun kankantar sa a sama ko a kasa wa ma lahum fihi ma min shirki babu kuma wani abu da suka yi tarayya da ubangiji cikin sa bisa ga wajen mulkin sa wato la yamlikuna istiqlalan wa la yamlikuna bil musharaka la yamlikuna istiqlalan wa la yamlikuna maqsuman wato mulki dai kana mallaka abu ta hanya biyu ne ko mulki nau'i biyu ne mallakar abu nau'i biyu ne ko dai ka mallake shi ne naka kai kadai ba wani wanda yake da'awar haƙƙi a cikin abu ko ka mallake shi tare da wani to duka biyun ba su da shi ba su mallaka ba su su kadai ba kuma su mallaka tare da ubangiji ba a ce ga wani abu ne nan nasu ne su kadai babu ko ga wani abu nan tare da ubangiji suke mallakarsa babu wa ma lahu minhum min zahir cikin su babu wani wanda yake mai taimakon ubangiji babu wanda yake Allah yake bukatar taimakonsa da sai da shi zai iya wani abu babu ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له باب وان وان باب تشيتن زي أمفاني أقول الله سيغا وان الله يو إذن don haka waɗannan da kuke da'awar su za su cece ku ina kuke da garantin cewa Allah ya musu izinin illa liman azina la wanda yake kira'a mashhuriya illa liman uzina la akwai kira'a illa liman uzina la ga wanda aka yi wa uzini ko dai a shafi ko al-mashfu din an ba da izini ga wanda zai yi ceton kuma an ba da izini ga wanda za a cita a cici shi to duk ba su da waɗannan yaya za a yi ku rike su har kuna bauta musu har kuna ba su ayyukan da ya kamata ku yi wa Allah kuna ɗaukar sifofin Allah kuna liƙa musu kuma duk da awar cewa za su cice ku rike wani ku ce gausu ne ku ba shi sifofi na ubangiji ku ce kutubu ne harkokin sha'anin gudanar da duniya gaba ɗaya Allah ya tattara ya danka masa ruwan sama iska guguwa lafiya rashin lafiya yunwa wadata zaman lafiya hatsaniya komai da komai da zai faru a hankalin sai yake biyowa ku ce difiti ne na ubangiji don haka a kowane zamani kwaya ɗaya ne ku ware wani ku ce to kuma wannan shine da zamanin mu gauci kuma a lahira shine gaba daya zai tattara mu ya samu aljanna kun dau sirrin Allah kun bashi wanda wannan bauta bauta ma wani Allah ne shirka ce tun daga nan ma kun zama waɗanda ba ku cancanci a cice ku ba ko da kuwa annabin Allah ne ko mala'ika za ku yi wa haka tun daga nan ku kun fita daga layin waɗanda za su shiga list din wanda za a cita sannan kuma shi wanda kuka rike din ya zama na ba wanda ya cancanci ya citan bane saboda shi ma ya yarda da abin da kuke yi na shirka wala Allah shi ya koya muku ku yi wannan abu kun hada dukkan wasu mawani'u shafa'a duk abubuwan da za su hana a yi ceto din kun hana fi janibin shafi'i wa fi janibin mashhuri ta bangaren mai ceton da ta bangaren wanda zai ceton duk abubuwan sun zo ga sunan matsaloli tattare kuma ku zauna ku ce ku sai an ciki to ba sai ta yaya ceton zai yi ba ga ayoyi suna suna ta barazana kan cewa mala'iku ma fa ba su isa su yi wannan ba sai ya yarda da wannan mala'iku waɗanda shi ya tsarkake su ya faɗi cewa ibadun mukramuna la yasbiquna bil qawli ya gama ba su tazkiya yace to kuma ba za su ceto ba sai ya ce su yi ballantana wani wanda bai samu wannan taskiyar ba ballantana wani wanda a cikin doran ayoyi da dokokin da ubangiji ya kafa shi yana cikin masu karya su shi yana cikin waɗanda suka kawo wa tauhidi matsala kuma sannan ya zama shi din suka za ku sa gaba to lalle matsalar ta ku ta fita kowa girma akwai girman matsala a cikin nan Allah ya ce wa ya abuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta ba abubuwan da ba Allah ba la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ba zai cutar da su ba ba zai amfanar da su ba bai isa ya samu cuta ba saboda ko sun yi hushi in yayi hushi da su zai iya samu cuta ƙarya yake ko ya ce shi hushinsa zai iya domin akwai wanda su suna ganin yi musu biyayya shine zaman zaman lafiyarka ka akwai waɗanda suna bauta wa shehinan saboda suna jin kamar in shehi ya fushi shi ya kaɗi in arziki gare shi zai lalace zai falfalci in lafiya gare shi zai samu cututtuka gidansa zai rushe rayuwarsa za ta lalace 'ya'yansa za su kangare don haka yake guje wa hushin shehi ko da ko saban Allah ne ko saban Allah zai yi kashe ya wushi da shi zai zai zai amince don haka akwai waɗanda suke fitar da dukiyarsu suna ciyarwa don a yi shirka a tsammanin su in ba su yi haka ba za su kari domin shehi zai gushi da su to Allah yana gaya musu cewa shehin nan da za su bautata wa ba Allah ba ba zai cutar da su ba bai isa ba duk abin da ya same ka Allah ne ya tsora maka don lan yusibana illa ma kataba Allah lana ba wani hushin shehi da zai sa wai ka samu wani wata karaya ko wani abu babu ka kwantar da hankalinka maganar ka firgita da zari idansa ko da wasu surutansa ko ya ce zai maka kiyamun laili ko ya je ko me ko me la yadurruhum wa la yanfa'u kuma kakka zata ranar lahira akwai abin da zai maka ko ka zaci arzikin da kake ci a nan shi yake baka ba shi yake baka ba Allah nan ne ai ake samun matsala wato game da waɗanda ake ta ƙoƙarin a dawo da su ga tauhidi tsantsa har nan da suka wuce mushirkai da suka gabata za ka a janibin tauhidin rububiyya ba su da matsala Allah yana gaya mana a janibin tauhidin rububiyya ba su da matsala a janibin tauhidul uluhiyya ne ake ta tabir zanin ba a janibin tauhidul rububiyya ba a na uluhiyya a nan aka samu husuma da rikici da bala'i da yaƙe-yaƙe tsakanin annabawa da al'ummominsu sannan in su waɗancan waɗancan na farko suna cikin yalwa ne suke shirka in sun shiga cikin bala'i wa idza rakibu bil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan sun shiga cikin bala'i suka shiga ruwa ruwa na ne bai cinye su to Allah kawai suke kira su yi ta ikhlasi mukhlisina Allah kawai duk za su manta abinda suke kira ba Allah ba to mu na yanzu sai zama sun samu matsala a tauhidul rububiyya kana ga akwai mai azurta ka ba Allah ba akwai wanda zai baka lafiya da kwanciyar hankali ba Allah ba in milki gare ka akwai wanda zai tsare baka milki ba Allah ba akwai wanda zai baka mulki ba Allah ba babu lokacin da wato daular matsafa take ci irin irin wannan lokacin kowa ya fuskantar da alƙiblarsa zuwa gare su akan cewa su ne za su bashi mulki sun ce da shi zai yi mulki sun gano an nuna musu sunan wanda zai mulki ya fara da ke shi kuma haka sunan shi akwai ke saboda gaskata su da yayi yana ganin maganar su ba za su faɗi ba a yanzu ne ake da buƙatar masu da'awa su fito su ta yaya ta tauhidi a cikin jama'a a yi ta tsarkakewa mutane a su a yi ta ƙoƙarin dawo da mutane akan turba amma a irin wannan yanayi wani ma wanda da bai san matsafan ba sai kaga an nuna masa sai kaga an nuna masa musamman kasancewar ana samun miyagun malamai akwai ulama usu'i suna nan ko ina kuma suna shiga saboda bukatunsu za su iya gaya masa cewa to ai kai yanzu ai ka ɗauka a matsayin kai abokan gabanka suna tsafe ka kuma an yarda ka warware tsafi da tsafi akwai wanda suke faɗa raka ka warware tsafi da tsafi in ka buga ka buga gabas da yamma da kudu da arewa kaga kana samun matsala sai sai ya ce maka ai tsafi akai maka ya halatta ka warware tsafi da tsafi ita ce suke cewa annashra wanda wannan magana magana ce bara gurbi ba ta da ba ta da gurbi a cikin nassi na alqur'ani ko sunnar annabi kuma malamai sun ja kunne game da wannan mutum ya ce an masa tsafi bara ya je ya warware tsafi da tsafi na farko da awar tsafi aka yi masa ina ina ina me zai tabbatar da ita kawai dan da ya nemi mulki ya rasa sai ce tsafi aka yi masa sannan kuma ya ce zai je warware shi shi ma ya je gun matsafi a ba shi sharuɗan da duk matsafi zai bawa wanda ya je gunsa na sabon Allah ya karba akan cewa wai yana ganin bukatarsa za ta biya Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta mata inna Allah lam yaj'al shifa ummati shifa ummati fi ma harrama alaiha an tambaye shi ana tadawa bil khamr ba iya yin magani da giya a sha giya zalla ce inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha khamr ma'asiya ce ba kufur bane ba shirk bane ba kafirci bane da zai dawamar da mutum a wuta amma duk da haka annabi ya ce ba za a nufi giya ba akan cewa za ta baka wani abu na magani ko na lafiya to ina kuma wani ya zo ya ce ai za ka iya yin kafirci don ka samu lafiya za ka iya yin shirka don ka samu lafiya wannan babu shakka ya so ya halakar da kai saboda bukatar sa shi tashi ta kansa Allah madaukakin sarki ce waya kuluna haula shufa'auna inda Allah kuma sai su ce waɗannan su za su ce mu a gurin Allah kul ka gaya musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard ko a bawa Allah labarin abin da bai sani bane a cikin sabbai ko kasa subhanahu sarki ya tabbata da Allah wa ta'ala amma shi kuma ya daukaka gabarin abin da suke shirka da shi ashe wannan abu shirka ne ku daina Allah ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbih kayi gargadi da shi da shi mai alqur'ani ka yi gargadi da alkur'ani ko da ranar lahira ko da hushin ubangiji da azabar ka yi gargadin waɗanda suke jin tsoron an yi sharu ila rabbihim suke jin tsoron ranar da za a tashe su zuwa ga ubangijin za a tara su gaba ga ubangijin sun sani da haka suke jin tsoro su ne muminai da ahlul kitabi waɗanda suka yarda da cewa akwai ranar lahira to a yi musu gargadi da alkur'ani laisa lahum min dunihi waliyun ba su da wani majibinci ba Allah ba wala shafi'un ba su da wani mai ceton su ba Allah ba la'allahum yattaquna ko wala Allah sa sawa kansu wato za su siwa kansu garkuwa daga abin da yake azabar ubangiji ne وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام Allah shi ne wanda ya halicci sammai da kasa da abin da ke tsakanin su cikin kwanaki shida sun mastawa ala al'arshi sannan ya daidaita bisa ga al'arshi ma lakum min dunihi min waliyin wala shafi ba ku da wani majibincin al'amarin ku ba Allah ba ba ku da wani bai citan ku ba ba ubangiji ba afala tazakkaruna ashe ba kwa wa'azantu ba وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة waɗanda suke kira ba Allah ba ba su mallaki wani ceto ba ba su mallaki ceto ba illa man shahida bil haqqi illa istithna munqati illa lakin man shahida bil haqqi wanda ya gaskiya shaida da gaskiya wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine wanda ceto yake gare shi Allah ya bashi izini ko kuma shine wanda za a ceta to wannan istisna'i ga wanda ceto yake a Allah zai iya bashi ceto ko ga wanda za a ceta illa man shahida bil haqqi wanda ya shaida bil haqqi shahida bil shahadatu bil haqqi ita ce kalmar shahada kalmar la ilaha illallah ba fadar ta kuma kawai ba wa hum ya'lamuna kuma suna sani sun san me suka fada ba wai kawai fadar ta ba shahadatu ma'al ilm shi yasa annabi yace man mata wa huwa ya'lamu ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna ashe kalmar fadar ta ba kawai wannan ne ake bukata ba ana bukatar faɗarta tare da ilimi al'ilmu biha me ta kunsa menene madlulin ta meye ma'anarta ba ko ka faɗarta ba ko ko aje ta gaya maka la la la ila ma'alallah wannan ba shi ne abin da zai yi ka san hakikanin abin da ake tabbatar da ubudiyya ga ga uluhiyya ake ga ubangiji da kore ta ga dukkan wani masu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin sahih bukhari hadisin abu huraira man as'adu an-nas bi shafa'atika ya rasulullah waye ya fi cancanta da cetonka ya fi cancanta ka cece shi ranar gobe kiyama qala man qala la ilaha illa allah mukhlisan biha qalbu wanda duk zai ce la ilaha illa tare da ikhlasi tare da ikhlasi wannan shi ya fi cancanta in cece shi kaga shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna kenan wa qala ta'ala wa laqad ji'tuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce kuma kun zo mana daya bayan daya kamar yadda muka halicce ku a farkon karo wa taraktum ma kawwallakum wara zuhurikum duk abin da muka baku da ni'ima kun bar shi can a duniya kun bar shi ba ku zo mana da shi ba ba mulkin ba dukiyar ba daukakar ba darajar ba komai ga kunan kun zo wara a zuhurikum duk kun basu can wa ma nara ma akun shawa akun ina kuma masu ce can naku ina waɗanda za su ku aljihu suna ina allazina za'amtum wanda kuka yi tariyawa kuka yi ta duk inda kuka je ku yi ta faɗa duk inda aka je a ce shehi zai mana kaza zai ina suke annahum fikum shuraka ku ne abokan tarayya ku laqad taqatta bainakum alaka yau ta yanke tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum tazumuna abinda kuke nema kuke riyawa ya bace gare ku yau kun neme shi kun rasa wa qala ta'ala abi takhadhu min dunillahi shufa'a Allah ce ko sun riki wasu abin da suke ceton su ba Allah ba kul awa law kanu la yamliku shay'an wa la yafliku ko da basu mallaki ko bai ba ko ba su da hankali sai su zama masu ceton ku qulillahu shafa'at qulillahi shafa'atu jami'a kace duk ceto na Allah ne shi ke ba wanda yaso ya dawo kuma wanda ya yadda a cece shi lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da mulkin kasa duk da Allah ne sun bai ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi ake mayar da ku wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce tauhidi ana faɗar tauhidi waɗanda ba su wato zukatan waɗanda ba su yin imanin lahira sai su sai su takura in qabadat qulubuhum zukatan su takura ko istakbarat qulubuhum zukatan sai su cike da girman kai a daina wannan magana wa idza zukira allazina min dunihi idza hum yastabshirun amma da an zo madar wani abun da ba tauhidi ba aka zo maganar wasu abubuwa kuma ba Allah ba sai ga kuma suna tawalwala fuska suna ta take suna suna ta bushara wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuha yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la wajala a wannan rana bayan an gargado mutane duk sun taho za su bi mai kira wanda zai yi kira shine israfil zai yi kira ya busa abin nan ya busa kowa zai bi shi la wajala bin da babu karkacewa kowa shi zai bi babu mai karkacewa babu wanda zai saki layi wa khasha'atil aswatu lirrahman sauti gaba ɗaya ya kaskanta gaba ga ubangiji mai rahama fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai dan karan jan tafiya karan takalmi ana tafiya ba wanda yake iya cewa komai a irin wannan rana kuma wani ya ce shi zai zuba kai gudu ko wani ya ce shi zai zo zai zo ya sa tanti ya rufe ma wutar ya sa dogaransa ya ce duk wanda kuka bari ya shiga ne ba ni ba ku a yi ta faɗar wai cewa duk a ranar wai akwai za waɗanda su yi wannan rana irin wannan فلا تسمع إلا همسة هو يقول وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وندم دم أكيد وحدة الوجود Mahmud Taha Mahmud wanda aka taba kashewa da da da da bisa hukuncin ridda a Masar a lokacin Nuwairi ne lokacin mulkin Ja'far Nuwairi shi da gidansa kana zuwa za ka ta ganin an rubuta irin waɗannan shi shi ne wannan ba matsayin da ka tako kusa da gidan to ka yi tsit kaga an rubuta wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa haka kowa zai ji shiru. haka za ku shiga kuna shiga kuka je wajensa za ku ga an rubuta kuma يا أيها الإنسان إنك كاده إلى ربك كدحا فملاقيه kai dan adam kai mutum kai mai wahalar da kanka ne saboda saduwa da ubangiji saboda ku haɗe da ubangiji to za ku haɗe ma'ana za ku zama abu ɗaya ko mulaƙi abin su ma'ana za ku haɗe don haka ka zo gurin wanda sun ya kai wannan matsayi shine wannan mahmud da mahmud shi yanzu ya yi wahala wajen bauta wa Allah da riyaza da yunwa da da tsiraici har ya kai shi ma sun haɗe da ubangiji shine fa mulaki din to da ku ayoyin da suke sifanta alkiyama dai ya rubuta a jikin gidansa yau mai zilla tan fa'u shafa'atu illa illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla a wannan rana ceto baya amfani sai ga wanda Allah mai rama yayi wa izini wa radiya lahu qawla ya yarda ya ce wani abu ta hanyar da ya ce wani abu haka Allah yake faɗa game da sahibu yasin wa mali la abudu allazi fatarani wa mali yace me yake gare ni la abudu allazi fatarani da bazan bauta ma wanda ya ya kage halitta ta ba da babu ne ya halicce ni wa ilayhi turja'una kuma ni da ku gaba daya ga Allah yake muke komawa a attakhudhu min dunihi alaha yanzu sai in rike wasu abubuwa ina bauta musu ba Allah ba in yuridin in yuridin rahmanu bi dhurrin in har Allah mai rama ya nufe ni da ya cuce ya cutar da ni la tughni anni shafa'atun shay'a cetan su da nema alfarman su ba zai amfanar da ni komai ba wala yamkizuna basita su irar da ni ba inni idan lafi zalalin mubin bayan wannan ilimi da nake da shi kuma in rike su abun bautawa to lalle ina daga cikin waɗanda suke a cikin bata wanda yake mabayyani inni amantu bi rabbikum fasma'un ni na yi imani da ubangiji ku don ku saurari wannan magana tawa فهذه الشفاعة وراء أبو رجب قالت فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة wannan ceto wannan irin ceto waɗanda mushrikai suka tabbatarwa da mala'iku wal anbiya da annabawa wa salihina da salihai hatta sawwaru tamasilahum har suka mayar suka yi butun butumin su na gumaka wa qalu istishfa'una bi tamasilihim istishfa'u bihim suka ce in mun nemi ceto a gurin su gumakan nasu wannan butun butumin nasu kamar a gurin su kai tsaye muka nema wasawwaru tamasilahum suka yi hotunan su gumakan su fa'abaduhum kazalika suka kuma bauta ma waɗannan haka wa hadhihi shafa'atu afsalaha Allah wa rasuluhu wa hadhihi shafa'a afsalaha Allah wa rasuluhu irin wannan ceto ta ce ceton da Allah ya nuna ba ta gaskiya bace karya ce haka nan manzo ya nuna wa zammal mushrikina alaiha Allah ya zargi mushrikai bisa ga yadda da wannan wa kaffarahum biha ya kuma nuna kafircin su saboda rikon su da wannan qala ta'ala an qawmi nuhin Allah ya faɗa game da mutanen annabi nuhu wa qalu suka ce la tazarunna alihatakum kada ku kuskura ku bar ababen bauta wannan naku wa la tazarunna waddan kada ku bar wadda waddu wala suwa kada ku bar suwa wala ya gusa kada ku bar ya gusa wala ya kada ku bar ya uka nasara kada ku bar nasara waɗannan sunaye ne na goma kan da suke bautawa waɗanda asali sunaye ne na mutanen kirki da aka yi a cikin al'umma din daga baya bayan sun tafi aka riki waɗannan su hotuna nasu da gumaka dan a tuna su daga baya kuma tafiya na tafiya jahilci na ƙara yawa aka zaci cewa gumakan ma ake bautawa aka shiga bauta musu wa kad azallu kathira hakika sun fatar da mutane da dama قال ابن عباس وغيره ابن عباس da wani ابن عباس kamar yadda bukari da wadansa suka ruwaito yana cewa haula qaumun salihun su waɗannan mutane ya wuddan suwa ya gus ya uq nasra mutane ne salihai kano fi qaumin da suka kasance cikin mutanen annabi nuh falamma matu yayin da su waɗannan salihai suka mutu aka fu ala quburihim sai suka dukufa a wajen hidima ga kaburburan su sun ba sawwaro tamasilahum daga nan kuma sai suka ce to ai mutum mutumin su mana fa abaduhum kuma suka kai ga bauta musu wa hadha mashhur fi kutub at-tafsir wal hadith wannan magana ta ibnu abbas tana nan mashahuriya ce a littattafan tafsiri da hadisi wa gairiha da wasu wasu littafai da ba ba hadisi ba kal bukhari kamar a littafin bukhari da sauransu wato wanda yana nuna maka asulul shirki al ghulu fi salihin asalin shirka kenan wuce gona da iri wajen girmama salihai ana ta yi ana ta yi ana ayi wannan ayi wannan ana wuce iyakar da Allah da shari'a ta shata har aka kai ga bauta musu وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يا قات وأن كانوا قاتشيني وحتم مادتها يا ينك دكا ونسنا لرد ذيك ذيك غريتا وسند ذريئتها يا توش دكا وتهنجا لذات كي غريتا حتى لا أنا من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد حتى كي النبي يا لا أنتي وأن زي ما يد قبر برك أن بعد صالحي قرا أن صلى يصلي فيها يرقى صلى وإن كان المصلي فيها لا يستشفئ بهم كولا وأن زي صلى أشكي بعد أن سويكي صلى Allah ba ba kuma roƙon su zai yi ba ba Allah ba amma manzo Allah ya hana wala ha'ad salati ila suburi annabi yace kada ayi sallah ana fuskantar kabari koda ba akan shi ba koda ba a cikin shi ba wa arsala ali ibn abi talib ibn abi talib annabi ya aika ali dan abi talib fa amarahu ya umarce shi Allah ya da kabran mushrifan illa sawahu kada ya kyale wani kabarin da ya dago aka yi shi da tudu face ya daidaita shi kamar sauran kaburra kada ya bar kabarin da aka yi masa tozo aka wa aka fito da shi ya zama daban daga cikin kaburbura saboda ana ganin wani abu ne shi annabi ya ce ya je daidaita shi kamar sauran kaburbura na musulmi wala tirsalan illa tsamasa huwa ma ko wani zane da za a yi na wani na wani abu na abin nan face ya ya bice shi ya goge shi wala anal musawwirin annabi ya la'anci masu taswira tattatan abubuwa masu rai masu zana abubuwa masu rai wa an abil hayyaj al-asadi qala li ali ibn abi talib Ali ibn Abi Talib ya ce da ni a lokacin khilafarsa inni la ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ya ce zan aike ka zuwa ga irin aikin da Annabi ya aika ni nayi Allah ta da'a timsalan illa kamar sau ka tafi kada ka ba yace kada ka bar wani abin da yake butun butumi ne face ka bice shi wala qabran mukriman illa sawaitahu ko wani kabari da aka yi masa tozo face ka daidaita shi wa fi lafzin wala suratan illa tamassa ko wani zane da aka zana face ka bice ta akhrajahu muslim hadisi ne da muslim ya fitar da shi Allah madaukakin sarki ya muna gamda kasare ba mu dacewa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama saboda ganin lokaci ya tafi zamu hakura da amsa tambayoyi